ci gaba da karatun littafinmu na risala muna cikin muna cikin wani babi kitabul buyo eko a wasayahe wasiya da hukuncin mudabbari da mukatabi da wanda an ka yanta da umul walad da hukuncin walitaka ya ce wa ma'aula da amatan duk wanda ya haihu da kuyanga ya sa kuyanga sadaka ya yi sadaka da ita hatta haihu to fallahu ya samu an ya stamta amin ya ji daɗi da gare ta fi hayati lokacin rayuwarsa kuyangar da mutum ya yi amfani da ita kuyangarsa hatta haihu to ita ake kira ummul waladi uwar ɗa ta haifan ma mai gidanta ɗa ita kun ba mata aure ba ce to yawan ta zan ummul waladi to zai hudu hukunci hukuncin ummul waladi na farko duk kuyan gakka da ka yi amfani da ita har ta haihu to ka samu ka ci gaba da jin daɗi da ita ma'ana ka ci gaba da saduwa da ita tsawon rayuwarka tun da tana nan dai matsayin kuyan gata iyaka yanzu ta tsere masauran ordinary kuyangu da wasu darajoji zai ci gaba da jin daɗi da ya tafi hayatihi cikin rayuwa ta yi wayi utaku wato utaku ana yanta ta min ra'asi malihi daga kan dukiyarsa asalin dukiyarsa ba da mamatihi bayan mutuwa ta yana mutuwa ta zan ɗaya ko da bai ba ko biyar ba kaga mudabbari an ce in yan mutu sai in bai wuce sulusi ba ko to ita ko da bai ba ko yan biyar ba kuma da yan mutu ana biya ta tiriliyan guda na bashi duka dai yana mutuwa ta zan ɗaya shi a hukuncin ummul walad zai ci gaba da jin daɗi da ita lokacin da yake raye amma ana yanta ta min ra'asu malihi daga asalin dukiyarsa ba da mamatihi bayan mutuwa ta ba sai an tafi kotu ba da ya mutu shikenan ta zan ɗaya ba sai an tafi kotu alƙali ya tabbatar ba ko kuma ƴan uwa su taru su ce to wance ke zan ɗaya yana mutuwa ta zan ɗaya ba ta tsaya jiran kowa ya yanta ta Allah ya yanta ta kun ji hukuncin ummul walad to wala yajuzu bai'uha to kafin ya mutu ku yanganka da ka sadaka kun ka haihu da ita ta haihu baya halatta ya sayar da ita wala lahu alaiha khidmatun sayarwa bai halatta ya bayar da ita kyauta bai halatta ya sadaka da ita wala lahu alaiha khidmatun hakan ga ba zai sa ta hidima mai, mai yawa ba sai dai yan ayyukan da ba, ba za a rasa ba babu hidima gare shi akan ta ma'ana ayyuka waɗanda an na wahala waɗanda ake sa bayi to ita ta wuce wannan mataki hmm? amma ayyuka 'yan kaɗan wannan babu lahi irin shara wankin kwanoni da abin da ya kama da haka wadda duka ga hidima ce wadda ba ta da yawa wala gallatun haka ba zai bayar da ita haya ya amsu fa'ida ba galla fa'ida ya bashe ta haya rashin ta wani aiki a biya shi kuɗi ta wuce wannan matsayi wallahu zalika amma wannan ya tabbatar mai fi wala da haga ɗanta min gairihi wanda ta haifa da wani wanda ba shi ba kafin ya sa ta ɗaka ya taɓa aurar sheta ga wani kuma ta haifi ɗa ko ɗiya da wancan kaga duk bayi na yana abin ta haifa ko daga baya sai ya yi sadaka da ita hatta haihu ta zan ummul walad to waɗancan ɗiya da ta haifa da wani wanda ba shi ba bayi ne ne ya samu ya sa su aiki ya samu ya yi komi da su ya bashe su aiki ya amshi kuɗi wa huwa amma shi ɗin da ta haifa da wani mutum wanda ba shi ba bi manzilati ummi yana matsayin mahaifiyarsa fil itiqi ga yanci yu'taqu ana yanta shi bi itiqi da yancinta dan da ta haifa da wani can ba bawanka bane kai mai gidanta to tana yantuwa shi duk da ta haifa da wance ne su ma sun san diya kaga hukuncin hukuncin wasu kenan ko hukuncin su hukuncin uwarsu wa kullu ma askadathu duk abinda ku yangarka ta ka da shi ta yi barin ciki ne ciki ya faɗi ba shine barin ciki ba to duk abin da ta yi barin ciki ne mimma yi ulama daga abin da an kasan annahu waladun ɗa ne ba jinin al'ada ba ne jinin haihuwa ne ɗa ne ko da ko gudajin jini ne ko tsoka ko da ba a suranta mai halitta ba in dai ciki ne ya zube ko fahiyar bihi ummu waladin to ita saboda shi ta zan ummul walad ba a cewa sai ta haihi ɗa rayayye matuƙar dai ta ɗauki ciki ko da wata guda ne dunkulallen jini ya faɗo mata sai cikin ya faɗi dunkulallen jini ta zan ummul walad ina fatar kun fahimta wala yanfa'uhu al'azalu to shi mai gida ku yanga tai ta haihu yace wallahi ba na shi na ba mi addali saboda azalo ni kai mata wannan bai amfani ne eh idza ankara waladaha in yan musanta haihuwar ta wa aqarbil wadai amma ya tabbatar da yana saduwa da ita ya tabbata yana saduwa da ita amma takewa tai duk saduwar da aka yi azalo ya kai kun san azalo ko in mutum yana saduwa in zai kawo wa sai ya fito da ya kawo waje ai yana ya ka hanka fito kila digo guda ya fada cikin mahaifar in dai ya tabbatar da yana saduwa da ita to cewa azallo ya kai ko yana ba ta maganin family planning don haka wannan ciki ba nashi bane wannan maganar banza ce ba ba aiki da ita muna tare fa in da istibra'an amma in yayi da awa istibra'i ya ce ta yi istibra'i da mi ake istibra'i da jini ta yi jini ɗaya ko biyu ko uku ga sunna ana yin istibra'i ne da jini guda amma malikiya sun kace sai ta yi jini uku to in ya yi da'awar istibra'i ya ce ai ta yi istibra'i lam ya da'a ba da kuma bayan istibra'in bai koma saduwa da ita ba to sai ga ta zo da ciki lam yalhaq bihi ma ja'a min waladin duk abin da ta zo da shi na da ba zai risko gare shi ba a cewa da ne in dai an tabbatar da ta yi istibra'i kuma bayan istibra'in bai koma saduwa da ita ba to kaga abin ta zo da shi na da ba na shi bane akwai inda ta samo shi wala yajuzu to an ƙara hukuncin ummul walad yanzu kun ji hukuncin ummul walad ko ummul walad ita ce koyan gan mutum da ya sadu da ita har ta haihu haihuwan nan ko koda gudan jini ne ko tsoka ta haihuwa ba dole sai ta haifi ɗa ba da zaran dai wani abu ya shiga na ciki ta yi ɓari ne to balle in ta haife da rai ta zan ummul walad hukuncin ummul walad ba a saishe ta ba a bashe ta kyauta ba a ba da ita sadaka ba a bashe ta haya ta ta yi aiki a biya shi ma nan gida duk ayyuka na wahala da ake sa bayi ba a sa ta sai dai ɗan ayyuka waɗanda ba su da wahala zai ci gaba da amfani da ita matsayin rayuwa amma yana mutuwa ta zanda ta zandiya haka in tana da wasu ɗiya waɗanda ta haihuwa da wani wanda ba shi ba bayi nai to hukuncin su hukuncin tana yantuwa su ma ɗiyan da sun yantu wannan shine hukuncin ummul walad to yanzu sai hukuncin yan tabawa wala yajuzu itqu man ahada dainu bi malihi yanta wanda ba shi ya kewaye dukiyarsa to ‘yanci ne baya halatta mutum ne ana biya ta bashi ya zan turun bashi ma ta yadda ‘yan an ce a biya bashi to komi bai rigya cikin dukiya ta to iri na ya ce ‘yanta bawa wannan ‘yancin bai yi ba muna tare shi ne wallahi juzu itku baya halatta ‘yanta man a haɗa dainu wanda bashi ya kewaye bi malihi da dukiya wanda a turun bashi ‘yanci ba aiki ne fi sabilillahi ba aiki ne neman lada biyan bashi kuma wajibi ne da mustahabbi da wajibi wanda ake gabatarsuwa maimakon ya ce ya ‘yanta ba wannan fi sabilillahi ya kai shi kasuwa ya sayar ya zo ya biya bashi ya mai tuhin asiri eh ba shi ne an kace duk wanda bashi ya kewaye dukiya ta ma'ana dukiyar da aggare in ya ce ya biya bashi to ba abin da zai rage to iri nai yana da baya ce ya yanta ba wannan fi sabilillahi bai ba a kai shi kasuwa a sayar a zuwa a biya mai bashi wa man a ataka ba da abdihi duk wanda ya yanta sashin bawa nai kana da bawa kakkire shi wani ina yanta rabinka to istutimma alaihi sai a cika mai sai a ce to shari'a ta yanta saura don haka bawa ta hiyarka in bawa na ne shi amma na istutimma alaihi daga tamma ne sai a cika mai sauran ba ka yanta rabi ba to hukuma ta yanta rabi don haka bawa ka samu yanci wa in kana lagairihi ma'ahu fihi shirkatun wa in kana shirkatun idan tarayya ta kasance lagairi ga wani ne ma'ahu tare da shi fihi cikin bawan ne yanzu bawan ku biyu adda shi kila gado ne kun kai ga ubanku da kai da dan uwanka guda kacce kayanta naka gehe to kuwima alaihi sai a kimanta mai shi wanga da ya ce ya'yanta na shige a kimanta mai nasibu shariki rabon abokin tarayya ta yi bi kimatihi da kimarsa yau mai yukamu alaihi yinin da za a yin kima a kai ne wa a taƙa sai bawan ya yantu ma'ana da kai da wani addabawa ku biyu addabawa bawa guda mallakar ku ne sai kacce naka ɓangare ka yanta to shari'a ta ce in kana da kuɗi to sai a yi ƙima bawan na yanzu bawan gayo yana nawa kasuwa a ce yana dubu ɗari to ka ce ka'yanta naka ko ka ka'yanta dubu hamsin kenan abokin tarayya ka ɗan uwanka da kuke tarayya bawan ka yanzu dubu hamsin an nashi to sai a ce to ka kawo dubu hamsin a abokin tarayya ka don bawan ya tafi in yana da dukiya kenan shi wanda ya ce ya yanta nashi fa'in lam yujad lahu malan in ba a samu dukiya gare shi ba da ya ce ‘ya'yanta bai da wata dukiya da zai biya abokin tarayya ta yi bawan ya samu ‘yanci na gaba ɗai. To ba ƙiyar samun sharikin rabon abokin tarayya ta yi ya wanzu raƙiƙan don haka yana nan bawa. Amma yanzu wani irin bawa, rabi bawa rabi ɗa, kai da kacce ka ‘yanta na ka ‘yancin ya yi, shi kuma da bai ‘yanta na shi kun babu kuɗin da za a biya nai. shi ko nashi haƙƙi na bauta yana nan don haka nan yau bawan in ya ta yawa wancan aiki gobe sai yawa kai ne tun da rabi ɗa ne rabi bawa yau yawa wancan mai gida na aiki gobe yawa kai ne harin da Allah ya bashi mahita muna tare amma wanda ya ce ya yanta sashin bawa koko kuna tarayya da wani da bawa kace ka yanta naka bangare to in kana da kuɗi ba sai kana so ba tilasta ma hukuma za ta yi lalle ka biya wancan don bawan ya samu yanci wa man mathala bi abdihi wanda yayi musla ga bawansa muslatan bayyanatan musla bayyananniya musla shine yanke wata gaba da cikin gabubuwan mutum ko a ɗebe mai hannu ko a ɗebe ƙafa ko a yanke hanci ko a ƙwalƙwale ijiya ko a ɗebe kunne duk dai wata gaba wadda an ka ɗebe mutum ita ce musla wadda ana iya ɗebe ta ya ci gaba da rayuwa to duk wanda yawa bawa ne musla musla bayyananniya min qat'i jari hatin ta yanki wata gaba wa nahwihi ko abin da ya kama da gaba to a taka alaihi bawan ya yanto gare shi sai hukuma ta yanta shi akan muslar da an kai mai ya samu yanci muna tare wa man mallaka abawaihi wanda duk ya mallaki iyayensa biyu ka te kasuwa ka iskan ma iyayenka ga su za a sai su sai ka sawo su da kuɗi bayan sun zan bayanka ba aw ahada min waladihi ko wani daga cikin ƴaƴa nai ka zo kasuwa ka iskan ma ga ɗanka za a sai su ka sawo shi aw waladi waladihi ko ɗan ɗanai jika nai awwali da banati ko dan ya taimace ya'ya na mata jikanka na gefen da ya kamace aujar da ko ya samu kakanai uban ubane ko uban uwatai aujar da ce ko kakatai uwa ubane ko uwa uwatai aw akahu ko ya samu dan uwa ne la'ummin na gefen uwa wanda uwa an ka hada da shi aw la'abin ko ko dan uwa la'abi wanda uba an ka hada da shi aulahuma jami'an ko ko dan uwa wanda an ka hada uwa da uba da shi kaga waɗannan su ne makusanta ko da uba da uwa da kaka da kakanya da ɗa da jika sannan da ƴan uwa ƴan uwa dan uwa shaqiqi ko la'abi ko li'ummi waɗanda su a makusantan mutum to duk wanda ya mallaki ɗaya da cikinsu a taƙa alaihi ya ‘yantu gare kana mallaka ta ya ba sai ka ce na ‘yanta ka ba ba hukuma ka kana mallaka ta ya ‘yantu shi amma ana a taƙa alaihi ya ‘yantu gare shi to sai mu tsaya nan ko don ya yi tsawo a ce a kwashe shi duka bari mu raba shi biyu wanda duk ya mallaki dan uwa ne na kusa makusanci to kana mallaka ta ya'yantu a taka Allah ya'yantu gare shi ba za a yanta shi aka cewa ba ba kai za ka yanta shi ba hukuma za ta yanta shi kana mallaka ta ya'yantu ya zan da to sai mu tsaya nan ko wa man ataka hamilan kana janinu ha hurran ma'aha to to to bari mu isuwa wa man ataka hamilan duk wanda ya yanta mai ciki kana da kuyanga tana da ciki sai ka ce ka yanta ta kana janinu hata yin nan da a cikin cikin ta dan nan da a cikin cikin shine janin ya kasance hurran da ma a hatar da ita don dama ga bautawa ake biya ga bauta uwa in don ubanka na bawa duk ba shi ka saka zan bawa ba sai in uwa ga, ga, uwa ake gadon bauta don haka in tana da ciki kacce ka yanta ta to har da abin da a cikin cikinta amma in tana da wasu ‘ya'ya fa, wa'in ta haifa da wani wanda ba kai ba, wannan in ka ce ka ‘yanta ta, ba ummu walad ba, in ka ce ka ‘yanta ta, to wannan ita ɗaya ka ‘yanta ban da ɗiyanta, sai in hadda su ce da ke da ɗiyanki. Muna tare, to ne ya kamata mu tsaya.